الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أيامات ونوني بتارم البركة نا أسبر دار الله دي هدود وتربيء الآخر هجر الشقبان حليت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 29 da watan goma watan oktoba miladiyya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam shekara 2022 miladiyya bai subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai tarin albarka na privy casis a wannan rana ta karatun hadisi inda muke karanta matnun nawawi ala hadisun nabawi ana nawawi wanda al'imamun nawawi ya rubuta kuma ya fitar da su yau za mu tashi darasi na goma sha biyu haka ne sha uku darasi na goma sha uku da ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin hadisi na sha tara a wancan satin kuma sai lokaci ya yi yau za mu ɗora daga inda muka tsaya muna cikin hadisin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda sahabin shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin da yake cewa kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallam yawma faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazu ihfazillaha tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillaha wa idha ista'anta fasta'in billah واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ضام تاشي واعلم أن الأمة لو اجتمعت shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace wa abdullah dan mas'ud da dan abbas afwan yace wa alam ka sani eh wa alam fi'ili ne da manzala yake jan hankalinsa ya ce wa alam ka sani annal ummata da za a ce al'umma sai ya taukidinsa da anna annal ummata lalle dukkanin al'umma ana nihin al'umma min awwaliha ila akhiriha tun daga farkon al'ummar farin har zuwa al'ummar ƙarshe baki ɗaya lawista ma'ata ala ayyan fa'uka bi shay'in da za su haɗu wuri ɗaya akan su amfanar da kai da wani abu na rayuwa annabi ce lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka lan harfu nafyi har abada ba za su iya amfanar da kai ba sai da abinda Allah subhanahu wataala watan ya rubuta maka a cikin littafinka na babin kaddara a wannan yana karantar da mu cewa kowane dan annabi Adam kafin ya zo duniya ashe akwai abinda Allah ya riga ya rubuta masa na arzikinsa na komai rayuwa mun karanto hadisi baya za a umarci mala'ika bi katbi arba ya rubuta ababe guda hudu na farko ajilihi amalihi shaqiyun aw sa'id kuma da rizqihi duka wa'annan za a rubuta ko za a rubuta arzikinka kafin ka zo duniya duk abinda zaka mallaka na kudi duk abinda zaka mallaka na abinci aya abincin da zaka ci rubutacce ne a littafin Allah subhanahu wataala ce sa so tari za ka ga za a haɗa wata liyafa a haɗa abinci kala daban-daban kakin ka zo sai zamanto kana zuwa an kare wannan abun saboda a littafin Allah Allah bai rubuta maka ci wannan abincin wallahi ba za ka ci ba wani abincin ma da kai za a haɗa shi amma kuma sai ta kama Allah ya kaddara maka tashi ka bar wurin kafin ka dawo kuma an kare a littafin Allah subhanahu wataala Allah ya rubuta maka ba za ka samu wannan abu ba ina fatan mun fahimta to ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya rubuta maka shine zai wanzuwa shine ke faruwa shine manzal ay manzal ke cewa haka ajalihi lokacin mutuwarka ba wanda zai mutu face sai lokacin sai yayi wallahi duk irin yadda kafa kake fama da rashin lafiya duk irin da kake fama da matsaloli na rayuwa duk irin yadda ababe suka yi tarakumi a kanka wannan duniyar ba za ka bar ta ba sai lokacin da Allah ya kaddara maka ko da ko su wani ba sa so su ganka a wannan rayuwa matuƙar lokacin da Allah ya keɓance maka a wannan duniya ya taskance bai yi ba wallahi ba wanda ya isa ya hitar da kai a wannan rayuwar ta duniya jama'a mun fahimta wannan abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta mutum nawa ne aka so a halakar da shi a kashe sa amma kuma da yake lokacin sa bai yi ba na barin duniyar nan wallahi ba zai bar duniyar ba sai dai ya jiya ya tashi ya warke mutum nawa suke jiyar mutane wanda ke jiya ya kwanta ya mutu wanda ake jiya kuma ya tashi ya warke kuma ya shekaru bila adadin malam akwai mutum da sai da aka ruwa aka sanya shi a kabari aka sanya shi a kabari ya taso wa'anda suka kai sa aka waye gari kuma su suka mutu shi yana rayu haka Allah ya kaddara a rayuwa ajalihi kenan sannan kuma amalihi aikinsa jiya da ka kai da karatu jiya da ka kai da nema to idan Allah subhanahu wataala bai kaddara maka ba ka zamanto wani abu a cikin wani aikin gwamnati wallahi ba za ka iya ba ba wanda ya isa ka ba ba ba dogon hannu gare ka ba Allah ya sa dogon wuya gare ka in Allah bai kaddara maka ba wallahi ba za shi yi ba ya mutum nawa ne ‘yan uwar suke da hanyar da za su iya su musu hanya a gwamnatance a sanya su kuma amma sai ka jara cewa kaiwa ne bai amfana ko ba bai amfana ba ne Allah ne bai kaddara ba cikin littafin kaddara ka kai ba a rubuta ba a yi maka amma wasu kuma an yi musu haka Allah ya rubuta kai ba za a yi maka ba amma kan wasu to su sun samu ina fatar mun fahimta wa amalihi shi yasa Allah ya raba mu kowa aiki wani aikinsa kawai zai zo ya dako ne kuma ciki zai ci ciki zai rayu ciki zai aure kuma a wannan dakon malam sai ya auri matan da kai da kake jin kana ji kana iya ba kai auren su ba sai ya tara mace hudu kai kun ga ta fama da mace guda haka Allah ya yi komai karancin ta a rayuwa ka sanya mata ka rika ta a hannu bi ka sanya mata albarka a lokacin da kai kake ganin Allah bai maka wani abu a sana'arka wani yana na famar ya samu daidai sana'arka a rayuwa amma bai samu ba ko kai Allah ya baka gode wa Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta sannan kuma Allah ya kaddara ma kowa ajalinsa a rayuwa na shaqiyun am sa'id dan wuta ne ko dan aljanna shi yasa da yawa ma zaka ga mutun za a samu ga mutun yana rayuwa ta ashar yana kamar gaza yana sabon Allah amma ƙarshe ƙarshen rayuwarsa sai Allah ya kaddara masa shari'a sai ya dawo kagansa ya dawo kuma ya kama tafarki na gari kuma ya yami yami ya mutu akan musulunci wannan tun zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an yi sahabban da da su aka yaki manzon Allah wallahi da su aka yaki manzon Allah kuma sun bada gudunmuwa kai balma bari in barku misali misalin Saifullah al-Maslul Khalid bin Walid radiyallahu anhu arda da shi aka yakin Badar amma kuma yana bangaren bangaren wa bangaren mushrikai kafirai da aka zo yakin Uhud ta a ci nasara a ci musulmi da yaƙi shi ne ta fikirar da Allah ya ba su saboda komanda ne wajen tsara yaƙi ya gano ga yadda ya kamata a kuma ta wannan hanyar aka ci musulmi da yaƙi amma sai kuma gashi al'amarin ya juye wa Khalid ɗin Walid sai gashi ya musulunta a ga Allah shi ke yi wanda ya kashe Umar wanda ya kashe wannan yake da suna wanda ya kashe Hamza wanda ya kashe alwahashi alwahashi da ya kashe hamza musulunta yayi alwahashi shi ya kashe hamza asdullah sai kuma gashi aka waye gari alwahashi da kansa ya kashe waton musailamatul kazzab a yakin da Khalid dan Walid ya jagoranta a zamanin Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu arda kaga ubangiji ya kaddara musu cewa za su yi min wannan rayuwar kuma sai Allah ya ce ya yafe musu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna yasa zaka ga mutun yana abin da yake yi in kaga mutun ya fandare yana wata sana'ar da ba ta musulunci ba to kakkari kakka kakka kyamace sa ka dinga masa fata shari'a kuma kai da kake ganin kanka akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba fa kulliya bane kai Allah ya dauke ka akan wannan kun baka baiwa Allah komai ba ganin daman Allah ne ya zabe ka a wannan sai ka wa Allah godiya kuma ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai akan wannan yasa kullun da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah yana roƙon Allah yake cewa ya tsawatan ya musabbitul qulub thabbit qalbi ala ta'atik wa ala dinika ya wanda yake tabbatar da zuciya ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan ba ta yi maka da'a ko kuma akan addininka har ma a wata a wasu hadisai yake cewa Allahumma jaddidil imana fi qulubina ya Allah ka jaddada ka sabuntar da imani a zukatanmu shine annabi yake cewa kasancewa al'ummar duniya baki daya idan suka taru suka ce su amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai sai da abin da Allah subhanahu wataala watan ya amfani ya rubuta maka illa bi shay qad katabahu Allah qad katabahu Allah lak tini Allah ya riga ya rubuta maka shi yanzu mai kudi nawa ne za a waye gari kaga mutu a garin nan akwai masu kudin da akwai wanda aka bar masa gadan duk garin nan ba ta ba kowa irin wannan gadan ba amma sai da aka waye gari gidan da zai zauna ya gagare sa saboda Allah ya kaddara duk yadda aka yi in Allah bai ce oke ba in Allah bai maka in Allah bai bai afire sai kin abu mutu ba yadda za a yi abu ya kasance jiya da aka taru da za a taru duk garin nan a ce suna son ka ku ce sai ka zan mai kuɗi in wajen Allah kai talaka ne in kowa zai bada miliyar guda guda a tara maka miliyar dubu wallahi ba za ka yi arziki ba ina fatar mun fahimta to shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu kuma in ma bangaren lafiya ne da za a ce duka danginka Allah ya jarrabe ka rashin lafiya duk su taru ba abin da za su iya maka wallahi iyaka guda ne fata a kai ka likita a fidda ka waje amma kan lahiya wallahi ba sa iya baka ita waye yake bayar da ita Allah subhanahu wataala su iyakan nasu al-akhdh bil asbab to sai manzon Allah yake cewa abu na shidda da annabi ya faɗa masa wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak idan kuma al'umma suka taru a kansu cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka duk yadda aka yi aka so a ƙware ka yadda aka so a halaka ka yadda aka so a salwantar maka da rayuwa in mutum ya tara dukkanin malaman tsibbin ƙasar nan baki ɗaya in Allah ya ce ba abin da zai same ka wallahi ba abin da zai same ka a wannan hadisi manzon Allah yana karantar da mu babban tauhidi shine al-i'timadu ala Allah mutum ya dinga dogara da Allah subhanahu wataala kaka dogara da kowa ka dogara wa Allah subhanahu wataala saboda shi Allah shine wanda ke yi shine yake dorawa kuma shike saukewa shike bayarwa shike hanawa shike rayawa shike kashewa Allah subhanahu wataala shike jujjuya al'amuran su baki daya wanda ya gani yawa ya gani da kansa ya gansa da abu ba shi bane ya ba kansa Allah ne ya ba sa kai da kaga kanka kuma baka da haka Allah ya so ya ganka a rayuwa tuni kaddara ku taraba ku wallahi wannan babban abu ne da ya kamata mu lura ka dibi irin irin yadda Allah subhanahu wataala yake karantar da mu domin mu gane cewa Allah shine fa'alu lima yurid annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da ya kawo matarsa Hajar ɗansa annabi Isma'il yana jariri abinda yazo da su garin Makka lokacin ba kowa ba ma mutane ko ba ruwa saboda makka tana da matsala ta ruwa sannan kuma ba mutane a wannan lokacin daji ne jeji ne duwatsu ne kuma cikin sahara ga zahi amma haka ya dauko matarsa dan annabga cewa Allah shi ne ke zartarwa da matarsa da ɗansa a lokacin yana shauƙin ɗabai da ɗanɗa haka ya dauko matarsa da ɗansa ya ka cikin wannan daji daga ita sai jalka ta ruwa kuma sai kuma wani ɗan abu na dabiru ta zo da shi juyawa ya yi ta bai ce mata komi ba ta ce masa ya ibrahim allahu amarka bi haza annabin allah ibrahim shin allah ne ya umarce ka da wanda ka kawo cikin daji ka bar mu ya ce kware da gaske bai ma mata magana ba girgiza kai yayi ta ce to wallahi allah ba zai tozartar da mu ba zai walakantar da mu ba da ya juya sai daga hannu ya ce rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ya ce ya allah ni na zama da zurriyata na kai zurriyata mata na da ɗana a wani watan kware wanda babu kowa a ciki kuma babu tsiro a ciki sai ce ya Allah ka karkata zukatan mutane zuwa ga wannan abun ruwanta suna karewa dan Allah ya karantar da mu darasi ruwanta suna karewa sai ta hau dutsen safa tana neman ruwa ta zo marwa tana neman ruwa bata ga kowa ba wai ko za ta samu wanda zai agaza mata sai da ta yi sa'ayi bainas safa wal marwa guda bakwai asalin yin safa da marwa kenan ko da ta zo Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarnin mala'ika Jibril ya zo inda ɗanta yake buga ƙafa yana kuka yana jin ƙishirwa ita ruwanta sun ƙare da binin ya ƙare kuma nan nan ta ba komi cike ballanta na ta ba sa sai Allah ya ce inda ya buga ƙafar sa ruwa su tsage ke daga nan sai ga mala'ika ya gutsewa ya buɗe wata ijiya ta ruwa haka ta zo ta da ta zo ta ga ruwa ta sha yadda ɗan ta sha ta sha ta sha da ɗanɗanta sai kuma ta yi ta gina wata gina wannan ramin kadibi ibnu hisham sirat ibnu hisham da imam al-bukhari ya kan hadisin annabin Allah ya ce rahimallahu ummu isma'il Allah ya jikan mahaifiyar annabin Allah annabi isma'il ba dan da ta tare wannan ruwan ba manzon Allah ce da ruwan zanzo suke ta duniya baki daya Allah ya karantar da mu darasi fa yanzu ga ruwan sun zo sun zauna ga ruwan sun zo sun zauna sai kuma mutane suka sai tsuntsaye suka zo sai Allah ya turo tsuntsaye suka zo tsuntsaye da suka zo sai fatake su suke ganin alamun ga tsuntsaye nan idan tsuntsu a wuri alamar akwai mi akwai ruwa sai suka zo suka zauna ta wannan Allah ya gida Allah ya sa ka gida dakin Allah ne al'urma wanda har gobe duk musulmi na so yake wannan ziyarar dakin Allah in Allah ya ce za a yi wallahi za a yi in kuma Allah ya ce ba za a yi ba to wallahi duk dubara ka ba ta iyawa shi yasa na daga cikin addu'ar da ya kamata mu dinga rikewa shine la haula wala quwwata illa billah kanzu min kunuzil janna baka da wata dubara baka da wata ƙarfi sai daga wajen Allah subhanahu wataala dubarka da ƙarinka ba ta sanya ka samu abin da Allah bai rubuta maka ba duk iya ƙarfinka duk iya ka zama to intellectual intelligent in Allah bai rubuta maka samu abu ba wallahi ba za ka samu ba ina fatar mun fahimta ba za ka samu ba mutum nawa ne za a zo ya ƙware ya iya amma kuma Allah ya rubuta ba da shi kun ba da shi ba nawa za a zo musamman ka daga wannan jarabawa ta duniya fa da ake irin ka ɗauki misalin ko befe sai ko kuma baccalaureate kaga mutum gashi kalas a kalas mutum ne mai kokari zai kamo wayan abun alfahari amma kuma a zo ka ganshi ka ganshi turwazen group dan Allah wa yake yi yo ina karatu ina ko ina ni ina karatun ne yake sa a samu da ba ya samu ba amma kuma sai ya zama to kaddara ci Allah ya kaddara ba zai samu Allah subhanahu wataala ya datar da mu da haka a wannan hadisin annabi yana karantar da mu wata mi mu zamanto mun yi imani da bilqada'i wal qadar kai imani da qaddara biye da kawaye gari kaga kanka to ka gode wa Allah subhanahu wataala kullun ina fada kafi dubu kuma dubu sun fika kullun ina maimaita kafi dubu kuma dubu sun fika biye da kake a rayuwa wallahi akwai maza a bayan ka wanda ka baro su wanda su kai suke hange kuma duk da kake a rayuwa kai ma akwai mazan da su kake hange a rayuwa to in kaga kanka a rayuwa gode wa Allah subhanahu wataala yanzu wani wani yana nan da kuɗi da mulki da komi amma lafiya ta gagare sa wannan lafiyar dai ta gagare sa zau ya zauna ya minti 30 zaune wallahi bai iya ba minti 30 sai an tura shi duk wani abu na rayuwa kuma ya fika kaga amma sai Allah ya yi maka kai a kaddara sa sai Allah ya jarbe shi da rashin lafiya to kuma sai aka baka lafiya kace Allah bai maka komi ba Allah ya datar da mu sai manzon Allah yake cewa rufi'atil aqlam magana ta bakwai kalimat din annabi ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ai rufi'atil aqlam an dage alqalami ma'ana abinda Allah subhanahu wataala ya ruga ya rubuta an dage wannan shine kaddara abinda Allah ya rubuta an dage ba a tsarin Allah babu gwam da za a canza a ru'a goge a sake rubutawa a'a abu guda ke canza kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala shi ma malzuci takhtifin da yake yi yana sauya kaddarar da Allah ya rubuta wa mutum a rayuwa shine addu'a addu'a tana sauya kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala yawaita roƙon Allah subhanahu wa ta'ala na sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya hawwala maka daga wani abu zuwa wani abu amma in ban da shi ba abin da ke canza kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba wai canza yake duka duka ba a'a ana khafafa wa mutum yanzu ala sabilil misal sai ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka san ni ka san bukata ta kalimin kaza kai kaza kai kaza kai kaza to cikin littafin Allah Allah ya rubuta maka zaka yi accident kuma zaka yi kariya guda hudu to kuma kana roƙon Allah ya baka misalin kudi misali kazan su kowa yi so ko kowa na da bukata gare su su kudi kowa na da bukata gare su sai ka roƙon Allah ya baka to sai sai Allah ya juya maka sai a hana ka kudin amma kuma sai a ce kai aka shida amma banda kare ko daya dan Allah ba karba maka addu'a ba ta karba Allah ya datar da mu to maza ce rufi'atil aqlam ai abinda Allah ya riga ya rubuta ya kare an dage alƙalami in aka rubuta ba an dage alƙalami ba to an kare wajaffati suhuf kuma littafai sun riga sun guje ai la tabdila li kalimatillah ba abin da ke sanya Allah ya canza abin da ya rubuta ba abin da ke canza abin da Allah ya rubuta in Allah ya rubuta shi yasa wallahi ina mamakin mutum da zai dawo yana adawa da suwa idan suna mulki yana fada da kaddarar Allah subhanahu wataala ne wanda ka gani a matsayi na rayuwa a wata post wallahi ba shi ya kai kansa ba Allah ne ya kaddara masa zama a wannan kujerar kawai naka kawai ka haƙura in ko kace za ka yi fada to kana ba da shi kake fada ba a'a kana fada da kaddarar Allah subhanahu wataala ne ba sai ku kullura ba ko bai ta wannan karatu idan kaga wani a kujera to ba shi bane yake kansa ku mutane asbabu ne amma wanda ke kaddarawar shine Allah subhanahu wataala sai in ya yarda abin yake wakana inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun ba kun san labarin akwai wanda ake dora shugabancin kasa ba zabe su ba kawai sai mutum ya haye kujerar mulki ba zaɓe shi ba kana gani wannan ba kaddara ba ce tuni Allah ya rige ya rubuta masa shi sai ya yi mulkin ƙasar yanzu ɗauki misalin burkina faso a wannan watan ko da aka yi juyin mulki yanzu ba taɓa tunanin wannan samarin wannan samarin ya zo ya hau mulkin ba ba wanda ke kawo kai amma da Allah ya rubuta dole sai ya ɗana wannan kujerar yanzu wa ke sama shi ke more wannan kujerar ko ni daga ce ba ka son wani in Allah ce yana son shi sai yayi wannan abin to ba ka iya hana kai rashin son ka da wani bai sanya Allah ya canza abin da shi Allah ya ga dama Allah ya Allah ya datar da mu to rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf Allah ya dage alqalamin ai ba abin da ke canza watan alqawlin Allah subhanahu wataala wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya rawaito da shi wa qala shi Tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun hadisi ne a matsayi ya kai kyakkyawa kuma sahihi ne wa fi riwayatin ghairi tirmizi a wata riwaya wadda ba ta imamu tirmizi ba annabin Allah ce ihfazillaha tajidhu amamaka ihfazu ihfazillaha tajidhu amamaka ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ka kiyaye dokokin Allah ta hanyar bin abinda Allah yake so da barin abinda Allah baya so shi kiyaye dokar Allah shi ne in aka ce maka wannan abun Allah ya ce a yi to ka yi shi gwargwadon halinka idan aka ce maka Allah ya ce a bari to ka bar sa wai ba gwargwadon hali ba a'a kai tsaye ka bari kawai shi jin tsoron Allah ake jin tsoron Allah gwargwadon hali amma abin da Allah ya haranta kai tsaye ake bari to shi ne jin tsoron Allah to ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala tajidhu amamaka sai ka samu Allah gabanka cikin al'amarinka baki daya ma'ana sai Allah ya maka jagora a rayuwa in ku Allah ya shiga cikin al'amarinka don Allah abin kake bukatar taimakonsa a duniya idza kana Allahu ma'aka faman alayka in Allah na tare da kai to wa kake damuwa ko ya zama to a baya gare ka shi Allah ya ce yana yin ka to in duniya suka ce ba su yin ka in Allah na yin ka shikenan an kare hankalinka kwance kai sama wallahi amma tsoraci Allah ya ce bai yin ka kuma a ce ana yin ka wahalar banza ce za a ta yi sai an gana a ce ka ashe wahala ce muka ta yi amma in Allah ce yana yin ka to shi kina an kare kuma sai ka yi saboda shi Allah shi ne ke yin shi yasa dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya soka ka zama to kana roƙon Allah ya azurta sa ya azurta ka da soyayyarsa kuma shi Allah ya soka in fa Allah ya ce yana son ka a rayuwa ba abin da yake wannan girma a rayuwa wallahi babu shi a ce kai kana cikin masoyan da Allah yake so wani bawon Allah sai da rubuta littafi sukutun yace haula'i yuhibbuhumullah littafi ne sanya masa wannan suna wa'inda mutane Allah yana son su wasu mutane ne wanda Allah yana son su to kai ba kai kwarin ciki ka zama to ciki wanda Allah subhanahu wataala yake so to kuma ba yadda za a yi Allah ya soka sai in ka kasance mai biyar dokansa da barin abin da baya so malam yau ko mata ka ce a gida idan ta kasance ba ta da aikin komi sai in ka ce ai ba ta yi in ka hana ka ce kuma a bari kuma ba ta baruwa ai ka san bari za ka kuji to da ita ko ko dai da kake son ta sai ka ji ni ka ji rauni a wannan soyayyar bal ma wata ran za a waye gari son nata ya jiya ya koma iyayya sai ta zama maka kaya ta zama maka jidali ba haka bane to shi Allah shi ne hoye halice ka sai ce a'a idan kana son shi Allah ya zamanto tare da kai ya baka gudunmuwa a rayuwa to yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza bari kaza bari kaza bari kaza kuma in kai wa'annan ababen ba aljanna zai baka in ka bar wa'annan ababen zai kare ka da huta asan ku Allah subhanahu wataala ya kai hakimu kuma ba wanda yake Allah subhanahu wataala iya adalci a rayuwa wannan shine ma'anar eh ihfazillah tajidu tujahaka sai ce ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda kasan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka tsayu da dokokin Allah ka tsaye da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da kake cikin watan cikin hali na walwala shine ar-rakha lokacin da kake cikin halin walwala ya'rifuka fi shidda idan ka shiga cikin damuwa sai Allah ya so ya san ka sai Allah ya kawo maka agaji ka baiwa addinin Allah subhanahu wata'ala gudunmuwa lokacin da kake kudi ne lafiya ce ilimi ne mulki ne menene a rayuwa to baiwa addinin Allah subhanahu wata'ala gudunmuwa lokacin da babu wannan abu kuma sai Allah ya baka gudunmuwa a rayuwa ko ko mun fahimci wannan karatu ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shiddah ka mika ka tsayi da wajibin da Allah ya dora maka lokacin da kake cikin lafiyarka kana cikin ni'ima wadata to a sami ka ka tsaya kana bin Allah subhanahu wataala ka san kallama tajid kadan kake samun Allah ya baiwa mutum ni'ima rayuwa ta duniyar nan kuma a same shi da bin dokar Allah wata 100 bisa 100 Allah sai wanda Allah ya kaga mutum Allah ya bashi duniyar nan kuma kuma ya dawo yana bin Allah so da kafa wallahi ku dinga masa addu'a Allah ya tsare masa imaninsa ba kowa bake samu wannan falala ba kowa bake samu ba kowa bake samu to shi Allah subhanahu wataala in yayi maka lafiya misali yanzu sai Allah subhanahu wataala ya kaddara maka lafiya sai ka sunnanta maka kanka kai kullum in ka cikin zaka shiga barci zaka yi raka'a guda biyu ko guda hudu ko guda shida ko tara misali ko kuma a kawai biyu kake yi ka karanta shahi guda ɗaya na alqur'ani sai ka kwanta kullum haka kake yi idan ka tashi kafin ka je masallaci za ka yi raka'ata da fajr in ka zo masallaci ka yi tahiyatul masjid kaga kana da lafiya kake ko to lokacin da ka shiga cikin damuwa baka yin wa'annan abun a wajen Allah sai an baka ladar kai wannan abun ina ba ta fahimta kuma idan ka nemi agajin Allah subhanahu wataala Allah zai maka misali na biyu sai Allah ya maka wadata sai ka ɗauki mutane ka taimaka ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala, da sai Allah ya taimake ka lokacin da kuma wannan abun ya gushe maka. Na taɓa ba da labarin wani ɗan uwa a zamanin banu Isra'il ko banan Jabir, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma talauci da iyalinsa, shi talaka ne matas talaka. Suna fama da talauci na hita hankali. Talauci ya musu katutu riga da wando. Kasan in talauci ya kai talauci in kai regar gama wallahi rainin kallon hankali yake ma to talauci ya musu katutu suna kwanta shi da ime ɗaki su take ce masa wani me yasa ba za ka je ka ga annabin Allah annabi Musa ba ai yana zuwa ya gana da Allah ka gaya masa muna cikin hali na muna buƙatar taimakon Allah ya roƙa mana Allah mu ma arzikin na dan bawo dan more ko ya yake annabi mu yace ba matsala da sahi zai gewa annabi Musa Annabi Musa ce ba matsala in naje na gane da Allah zan gayi masa. So kai munajati da Allah ya ga wa Allah kaji kaji sai Allah ya ce ka ce ma wannan talakan zan bashi arziki amma na tsawon shekara guda. Za mu bashi komai zai zai walwale kowa siyasar shi amma tsawon shekara daya bayan shekara guda za mu amshi arzikin da muka ba su. Annabi Musa zai masa bayani ya ce ya gode wa Allah akan wannan ni'imar. A kwana a tashi sai sauyi ya zo masa kawai sai gashi shi ma ya zan mai haraka ɗan om da fair ana ƙilga su cikin masu juyawa wataran sai mata su tace masu to wane kaga dai arzikin nan dai Allah ya ce a shekara ɗaya za a babu kuma alkawalin Allah ba ya tashi ya kamata mu yi wa kanmu abinda ko da arzikin ya tafi mun san dai mun shuka alkhairi a rayuwa ta ce mata me ya kamata mu yi ta ce mu gina gidan baƙi mu dinga saukar mu dinga saukar da baki kuma mu dinga ciyar da abinci duk wanda bai da abinci ya dinga zawa ya ci abinci ya muri suka bude gidan abinci guda bakwai na sauke baki da kuma ciyar da miskine waɗanda ba sa da haka suke yi garin masha Allah duk wanda ya zo bai da matsalar abinci in kuma kwana ne baka da hurin baka da matsalar hurin barci domin sun tana dasa a kwana a tashi shekara ɗaya ta zo ta shuɗe arzikin da Allah ce zai jaye Allah bai jaye ba Annabi Musa yazo suna gana da Allah sai ya tambaye Allah Allah su wani ai musu alƙawarin shekara daya yanzu kuma ɗan nan taho ce ɗan nan filis ai ya kamata a abin nan sai Allah ya ce masa haba annabi Musa ta ya za a ce bawa na ya hini karanci bawa na ya fi ni karanci baka ga abin da yayi ba shekara ɗaya da ce zan ba su arzikin kuma na ba sa ni kofa ɗaya ce na bude masa amma shi kuma ya bude gidan abinci guda bakwai yana ce da bayin Allah yace wallahi ina jin kunyar na amshi abin da ni na ba sa ina jin kunyar na amshi abin da na ba sa a rayuwa kaga lokacin da Allah ya ba sa yayi wa min yawa Allah subhanahu wataala kuma ta dalilin wannan kuma sai Allah subhanahu wataala shiga cikin cikin al'amarinsa Allah subhanahu wataala ya shiga cikin al'amuran mu baki daya shine Allah yake amana yake ce annabi yake cewa ta'arraf ila Allah fil rakhai ya'rifuka fil shidda kasan Allah lokacin da kake cikin hali na watan walwala da jin dadi rayuwa to kuma lokacin da ka shiga cikin kunci na rayuwa sai Allah subhanahu wataala ya kama ka agaji yau ko ba ayi komai ba in kana taimaka mu wannan addini idan jarabawa ta zo kaddara ta zo wallahi ko ba a yi ba sai an tuna da kai an ci kai wani Allah subhanahu wataala ya kuranye masa damuwarsa Allah subhanahu wataala ya masa kaza ya masa kaza jama'a nan garin akwai mai kudi ba zan faɗi sunansa ba yayi wa musulunci hidima sai da baka tsammani amma kuma sai Allah ya jarrabe sa Allah subhanahu wataala ya jarrabe sa da durkushewar kasuwanci ba wuce shekara biyu ba cikin wannan halin da yake ciki ‘yan uwa saboda addini yawa addinin Allah aiki duk da aka wata haɗuwa ta aikin Allah sai an ce jama'a kuma wani addu'a wallahi yau ka zo ka gaida ke ciki Allah ya zo da wannan al'amarin sai in ba in kai wa Allah sai Allah ya maka fa in kai wa Allah lokacin kake buƙatar taimakon Allah sai Allah ya shi maka a rayuwa Allah ya taimake mu baki daya sai manzon Allah yake cewa wa'alam ka sani haka za? wa'alam ka sani annama akhta'aka lam yakul li yusibuk kasancewa duk abun da ya kuraye ka lam yakul li yusibuk to bai kasance zai same ka ba duk abun da kaga ya watan akhta'aka ya kuskure ka bai fada akan ka ba to daman Allah subhanahu wataala tuni ya rubuta a littafin cewa ba da kai cikin wannan abun ba nawa mutum nawa ne zai zo za ka shiga mota ka zo he ka zo mota malam ka shiga kuma sai a ce maka a yi haƙuri motar kaza da kaza ka fito wani shiga wani kuma a shiga taje ta yi a cikin su mutu kai ka zo ka ci gaba da rayuwa wannan suna da yawa karatun a duniya yana da yawa abinda Allah bai kaddara zai same ka ba wallahi ba zai same ka ba mutane bila adadin ne mutum nawa ne da yawa sai ya tashi sai a ce ai yanzuwa ne yayi kaza saboda tun dama Allah ya rubuta ba zai sami wata ba a wannan abun ba zai same sa ba to duk abin da Allah ya ce ba zai same ka ba to ba yadda za a yi wannan abun ya faɗo a kanka duk yadda aka yi wallahi ba za a yi ba ba yadda za a yi ina fatar mun fahimta abinda Allah subhanahu wataala ya tunkuɗe maka shi to duk yadda aka turo maka wannan abun ba za a yi ba ya same ka ba yadda za a yi in ka fahimci wannan misalin na hadarin to ka gane za ka zo ka hau mashin ka hau mashin ka sabka wanda ya tun kuma a buge sa shi ya faɗi ya mutu ko kuma a'a wanda yake tuƙe da kukun ya mutu kukun rayu duka wannan an yi ya faru a duniya duka wannan wadar sai ne Allah yake muna fa don mu gane cewa wake yi Allah subhanahu wa ta'ala kada ka kuskura ka samu kanka zuciya a'a wane ne a'a kana cewa wane ne ka bar da'ira ka zan mushriki Allah ya kare mu ba wanda ke yi sewa sai Allah ina fatar mu fahimta sai annabi yake cewa wa annan nasara ko wa ma asabaka lam yakul li yakhtiuk kuma duk abin da kaga ya same ka to daman tun can a rubuta kan Allah Allah ya kaddara ya rubuta wannan abin dole sai ya same ka ba zai kuskure ka ba kai ne kansa ya faɗo kanka wannan abun sai ya faɗo biyar da ga abun abu ya same ka to dama Allah ya rige ya rubuta cewa wannan abu sai ya same ka yanzu fa ba wani wani fa kawai kaya ce za ta soke sa kaya sai ta soke sa kuma sai Allah ya dama Allah ya ya rubuta cewa wannan kayar za ta ja masa ruwa za ta za ta ja ruwa kaga kafar ta gaba ko hannun ya tsaba sai mutum yayi wata uku yana jiya to dama Allah ya kaddara kawai ta nan za a yi ma azabin ta nan za a yi maka kuma duk yadda ka yi in ka sha ba kula ka za ka ja duk abin da ka ja sai ta kamu wallahi iya abin da Allah ya kaddara maka wallahi sai ya same ka a rayuwa sai mu zalaki cewa wa annan nasra ma as-sabr kuma ka san cewa haƙuri an-nasra wato cin nasara victoire cin nasara a rayuwa ma as-sabr yana tare da haƙuri ba yadda za a yi ka ci galaba a duniya sai ka haƙura cikin kowane ɓangare cikin komi na rayuwa ba za ka zama to mai nasara ba sai ka haƙura duk wanda kaga ya zan wani ana cewa wani wallahi sai ka tambayi tarihinsa a baya ya wahala haƙuri ne ya jure yau ake ambatansa cikin maza ba wanda ya tashi haka kawai ka saka babu an-nasara ma as-sabr dole cin nasara yana tare da ni haƙuri in kana son ka ci nasara a rayuwa ka zama to mai haƙuri in kana son ka ci nasara a ɓangaren kasuwanci ne ka zama to mai haƙuri kakka rena sana ka ci kai mummun ta nema sana'ar taka da kake renawa mutum nan suka yi kuɗi a cikinta to kai ma jira naka suna zuwa cikin komi ne ne zaman to mai haƙuri amma yau yau mutanen yanzu so suke ka fara yau a ganka gobe shi kuma wani da kake gani ana faɗa ana cewa wani in aka baka tarihinsa sai ka yi namiji da shi a ɓangaren karatu ne yanzu ka je jami'a ka tambayi mafiya yawan galiban masu masu fitowa da da excellent wannan ka ce ka tambaya ka gani ya suke rayuwa wasu alwani wasu don ce Allah ya taimake su da baiwa ce kuma wasu aiki suke ci dole sai ka ci aiki ba yadda za a yi turidu najaha wa lam taslik masilakahu inna as-safinata la tajri ala al-yabsi kana son ka yi ka ci nasara a duniya kun ba kama hanyar cin nasara ba wallahi jirgin ruwa baya tafiya saman kwalta ko zai tafi ba to a dura saman kwalta zai tafi wai wani yana nan fa yanzu so yake ya zanka wawa ne a bangaren mulki ko a bangaren kuɗi ko a bangaren karatu amma kuma bai zuwa yanzu fa wani kawai gari yake shi da daura duk wasu guda wala daidai suke kuma bai zuwa makaranta sai dai kawai ya sauraro wani malam wani ya ce sai shi ma yanzu yana fatawa bai da littafi ita ta meshi littafi goma cika kube da su amma kun kullum cikin fatawa yake kullum cikin fatawa yake wani kuma gashirin ba ma ba ma bai ma zuwa shago amma kuma kawai in ya ga wani ya bai da wata mota jibgegiya sai ce Allah ya ba mu irin ta muna nan zuwa wasu wasu suna nan suna nan zuwa eh an taba ne ku ida aka ba mu labari a wani gari wato akwai wasu ƴan zaman fada ya zama kashe wando ba sa da aikin komi sai a ɗora shahid da sahi ta daban ta rana daban ta mare ta daban so hudu ake yi da wuni sai ya biyo da mota ya yi kasuwa sai ya ce musu sai su talaje muna zuwa da masu da wasa sai ya ce gona ba sai in gona amma a wannan matsayin da sai an kama jiki ya ba da za ka samu kuɗi kana zaune don ba wanda Allah ke turuwa kuɗi daga daga sama kowa tashi yake ya zo yana nema haka mulki duk da kaga ya samu to nema ne yake wanda ga ana cewa ana cewa excellent to wallahi bai bai barci ba tashi bai barci ba sai da ya zadirce ya kama jiki ya ya hana ma kansa barci ya hakura wallahi yanzu aka baka tarihin wani cikin jagororin kasa ne da ya karatu wani fa wurin da zai zauna bai da shi ya zo karatu lokacin irin college kin ne wasu yawaita ba wurin da zai yi karatu bai da shi malami na ga ɗalibin da ɗalibin da yake lakwal wallahi shi ke biya makansa lakwal kuma kusa aiki ne ke wallahi al'azim lebaranci yake yi lebaranci ya zo ya wuni a bashi jika biyu shakku weekend lokacin samdidi mashi ba a lakwal ana lakwakin sahi da marece shakku weekend yana wajen lebaranci ya je ya yi ƙwadago ya wuni yana aikin dako wannan kuɗin ya aka ba shi yake tara da haka ya biya makansa lakwal har ya yi karatu har ya samu baka wallahi yanzu wani yana nan an biya masa ba an biya masa lafarkin da komi an saya masa moto an cika masa cikin sai ya zake cika amma ku bai karatu ga wani in ya samu damar da kai in ka sa ka samu a wallahi ba karamin mutum ba ba amma kaddara ta bambanta ku a rayuwa yau da za a dauki ni'imar da wani yake ciki a bayo wanda bai da ita wallahi abin kallo ne a rayuwar nan amma saboda kaddar haka Allah ya rubuta don kuma dole ka hakura ba ka san ita duniya na fa idan baka yi hakuri ba abin da zaka iya yi zuwa da kace Allah dole a baka ba wanda ya isa dole ka hakura in lafiya ce ma dole ka lallashi Allah ka taro Allah Allah ya baka in kudi ne dole ka taro ka roƙi Allah subhanahu wataala ya baka dan shine ke bayarwa ina fatar mun fahimta to dan haka wa ma asabaka wa anna an-nasra ma as-sabr cin nasara yana tare da haƙuri cin nasara hatta annabawan Allah haƙuri ne suka yi sai Allah ya kai su da wannan matsayin ko sun yi haƙuri zubi da ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma ana azabtar da shi shekara goma sai da ta kai sahabbai suka bar garin maka suka je zuwa madina tsaye zuwa habsha etiopi saboda sun banu sun azabatu kai ƙarshe ma Allah ta masa ya bar makan ya je madina shekara goma bayan shekara sha uku inda bai haƙuri ba zai kai matsayinsa da bai yi haƙuri da sahabbai ba an yi rayuwa a matsayinka da malami idan kana son da'awarka ta ci nasara zamanto mai haƙuri a matsayin ka ɗan kasuwa in kana son ka huce walaƙanci da radan ba abin da yake walaƙanci yau duniyar nan kamar ka zo ka dinga mutane ƙasƙasa da sauci kana ƙasƙasa da murya a baka ko a hana ka to in kana son ka huce wannan rigar ta walaƙanci zamanto mai haƙuri jajirce ka nema ka sa Allah gaba cikin al'awari wallahi Allah zai baka ba wanda Allah ya wace ce ba zai bashi ba in ka nema sai Allah ya baka a rayuwa amma yau matasan mu sun zamanto zaman banza ya musu yawa zaman banza zaman kashe wando zaman shan shayi zaman gigara zaman tsegumi wane ya sai wuri unguwa kaza wane yana da hili kaza ai wane ya kowa yawan kilaye wane ya kowa yawan gidajen haya wane ya kowa yawan yawan yawan yawan yawan oda kayayyaki shi kawai aikin shi wane ya hito kai waka yi kawai shi gidan kai gahe kowa kuma ya iskanci wanda iskanci ne saboda ba sana'a ba sana'a bace haka kowa ya tashi nemi sana'a kake zauna ba ka sana'a a ɓangaren karatu ne yi haƙuri za ka gara a tsangwame ka alakwal abokane wani lokaci za ka tashi ka sa'i ka tafi mal umar ya sani musamman duwanda zai birgin su wani gari rayu karatu wallahi ya sai da ake wahala a wajen karatu akwai lokacin da ɗalibi ya tashi abincin da zai ci to wallahi akwai ɗalibin da garin roban nan birge shi yake wallahi garin kwaki birge shi yake wani in ya samu garin kwaki ko ranar hasu da shukur sai ya wa Allah subhanahu wataala akwai ɗalibin da sai ya yi sati bai ci abinci ba sati bai ci abinci ba amma kuma ya jure haka yake ta haƙura saboda ya san abin da yake nema dole sai ka yi haƙuri Allah ya datar da mu to annan nasara ma as-sabr wannan ka'ida ce wa alam anna al-farja ma al-karb san san dai kuma ta cewa al-farj wato kurai al'amurra damuwa da matsatsi yana tare da kunci duk in kaga Allah ya kuntata maka a rayuwa to kuma jira doke wannan kuncin zai zo da ikon Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta yau ba gashi ba annabi ayyuba Allah jarraba sa yayi da rashin lafiya shekara 18 malam Umar shekara 18 bai da lafiya annabi ayyuba mai kudi ne ba talaka bane in aka tashi lissafa masu kudi ana sanya shi kuma Allah ya ba sa ƴaƴa amma sai Allah ya jarrabe sa dukiyarsa ta ƙare duk abin da ya mallaka duniya sai da ya kare kaf iyansa gaba ne suka rasu har ta kai matar suka suka guje shi sai mata daya ka yaga al'amarin sai a hankali ce rabbi masani yadurru wa anta arhamur rahimin sai Allah cuta ta shari masan shaytan wa ta ayat masani shaytanu binusbin Allah ya ce urkud birijlika hadha mughtasilun Allah ya ce buga kafarka yana buga kafa sai ga ruwa sun fito sai Allah ce masa sha wannan abu ruwan wanka ne da kuma ruwan sha yana sha kuma sai ya warke sai kuma Allah ya maido masa dukiyarsa iyansa aka maido masa kuma ga matarsa Allah ya bar masa sha takwas shekarar dizutan wai yana kwanci bai da lafiya to rayuwa gida kaga kunci kuma wannan kaida ce ta Allah samaniyatun tajri ala an-nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya ababe guda takwas suna tafiya akan kowa kuma kowa sai da guda takwas a rayuwa kowa sai ya da guda takwas a rayuwa sururun wa huznun sai an waye gari ba ta yi waye zaman to kai kullu cikin damuwa kake ba shi impossible kuma bai da ka zaman to kullu cikin farin ciki impossible dole wata ran a sami ka cikin farin ciki wata ran a sami ka cikin cikin bakin ciki yau ka ji daɗi kuma gobe ba daɗi haka rayuwa take yau da daɗi gobe ba daɗi sururun wa huzmun sada kuma dole sai ka haɗu da wasu mutane kuma sai kun rabu sai ka haɗu da mutane daban-daban kuma dole sai kun rabu da su sannan kuma sai Allah ya jarrabe ka da lafiya da rashin lafiya sannan kuma da tsanani kuma da sauki a rayuwa duk abin da kaga ya tsanani ka ya tsananta maka a rayuwa sai Allah gaba ya addu'a sauki zai zo wallahi sauki zami zai zo sai da aka waye gari a tarihin musulunci musulmi suke rike da duk duniyar nan baki daya daula sai da ake daula ta musulunci gaba da duk duniyar nan musulunci shi ne ke jagoranci saboda sun haƙura da kuma sai annabi ke cewa wa'alam annal farja ma'al karb sani dai kuren ya al'amurra suna tare da jarabobi na rayuwa tare da bakin ciki da damuwa Allah subhanahu wata'ala shi ke kuren yewa haka Allah ya ci amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a shi Allah shine ke kuren ya mummuna abu abu ya dame ka yanzu wani damuwa sai Allah ɗaya ya sani ya ka ɗauko kuma damuwar wani aka azaba wani mutuwa za shi iya rayuwa yanzu kana ganin wani na cikin ni'ima yana cikin jin daɗi wallahi in Allah ya ɗauko abin da ke zuce shi na damuwa aka ɗora maka sai ka ce ka a shafe wani yake rayuwa wani abu akwai wanda wani bai kwana a rayuwa wallahi kwana bai yi na taɓa jin wani tarihin wani mai gadi da shi da ubangidansa alhajinsa shi kawai ake sa gaji ake tsagaji in mai gidan zai fito ya bude in ya fi zai shiga ya liƙe in ba komai ya je ya kwana kullum alhaji na shi sai cika su wannan kan Allah ya masu duniya sun more ba su da matsalar komi hankalin su kunce alhaji ashe alhaji na ji wata sai alhaji ya kira shi sai ya dauko miliyan biyu sai ya ce masa wannan miliyan kin naka ne na baka halak malak wannan kuma ka aje min wannan miliyan kin yawon nan gogon gabe ya kwana ba alhaji na saboda itaji na ganinsa yana ba ebe yana kai rakawa tunani kawai yake yanzu wannan miliyokin zai sai kaza zai kaza in yi zalla ta zama duk kaza a kai kwana uku yana lizahi sai alhaji ya kira ya ce wani lahiya to la alhaji ba kwana ita miyan matsalar ita alhaji wannan abun ne wannan kudin naka tunani ke in na kwanta an iya dokewa sannan kuma ni tawa ina lisahin ya zana in haɓakar da ita zan sai kaza in yi kaza zan ci kaza ya ce to kai miliyan ɗaya ce miliyan ɗaya ce na baka ya ce to ka san iya abin da Allah ya bani a rayuwa kullum dibi nake yara su su ƙaru ya sa ya ce babu kwana kullum jikin kullum kuma ina ɗarɗar za a iya kamin a tak ka gode wa Allah da yadda Allah ya yi ka a rayuwa Allah mun gode maka da yadda ka yi mu a rayuwa ya ce wa alam annal annal farja ma'al karb ko sai ke cewa ƙarshen hadisin gina ko wa anna ma'al usri yusra wa anna ma'al usri yusra sannan kuma tare da duk abin da ya tsananta to akwai sauki tare da shi duk abin da ya tsanani na rayuwa to sai akwai akwai akwai sauki a sauki zai zo bayan wannan al'amarin sai ka samu sauki na na na rayuwa a gurguje daga cikin fawa'idikin wannan hadisi ɗan uwa iri da manzon Allah yake wasa da yara wannan hadisi na karantar da mu yadda annabi yake wasa da yara manzon Allah duk da matsayinsa bai cewa a'a su wane yaran yanzu ka san akwai wanda shi ko kuɗi ko ilimi ko ko matsayi mulki sai ce shi bai zama da su su wane saboda ƙanana ne to kadibi ba abun da yake manzanci ko ba abun da yake annabci amma manzon Allah yake jawo yara yi musu karatu na musamman ana karantar da mu da akhlaq dabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ka zamanto kakkare na mutane kaga ce a suwa ne ba kalastin ka bane domin kullu wannan kalmar suwa ne ba wari na bane ko wannan tana da matsala a rayuwa sai Allah ya jarrabe ka wanda kake ganin ba kowa bane sai a waye gari su ne sama da kai a rayuwa shi yasa ko matsayi aka baka a wajen aiki to kakkare na ajin kinka wanda suke ƙasa gare ka wallahi tana iya juyawa Allah ya juyo na ƙasa ya koma sama haka Allah yake al'amarinsa kana sama sai Allah ya juyo da kai a komo ƙasa da kai na ƙasa gare ka wanda yaron kan da kake banyan koman da ma kake ba umarni ordi yayi yau kuma shine mai gidanka sai ka zo ka sara masa a rayuwa wani abu sai Allah subhanahu wa kai inda inda ba Allah bane ke yi da Allah wannan abu zai zai waro a duniya amma sai zama to shi Allah shike jijjike sai ta duniya sai daga san dan tsala take juyi juyi ne na sama ya koma ƙasa na ƙasa ya koma sama haka Allah yake al'amuransa a rayuwa to kullum kullum a rayuwa kada ka rena mutane kaga ci kai suwa ne kaza a yau akwai mutanen da garin nan sun yi dako in dako ne sai za a bashi ba ka kuɗi ki je ka kai min cefane a gida kawai aikin su da kabu kabu je kai min cefane ba shi gida so masa kaza kai wa matansa amma kuma yau sun waye gari manya ne kuma masu kuɗin kansu ne masu gidajen kansu ne kuma balma wa'ancan masu gidajen sai su ƙara musu ƙarfi a rayuwa saboda sun yi musu aikin alkhsi musu alkhairi a baya kuma in Allah ya baka dama ta kai wa mutane wallahi kai in Allah ya baka dama ta kai wallahi kai kawai in dai ba haramu bane yi kawai kaka ji tsoron komi wannan abun da zaka yi alkhairi nan gaba gare ka kuma kullum ka dinka karanta da kai kan zuciyarka cewa ba a ciyal ba ba yanzu ba future abin da zai zo gaba niye zai zo gaba na rayuwa niye zai zo Allah ya datar da mu Allah ya dacar da mu. Abu na biyu cikin wannan hadisi, kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala na sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mutuncin mutum, kuma Allah ya tabbatar da kai akan wannan manhaji. Kiyaye dokar Allah yana sanya Allah ya kare ka, kuma Allah ya tabbatar da kai akan bin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk lokacin da ka riƙe Allah subhanahu wa ta'ala, kana bin su da ɗa'a, ko kuma a lokacin kai za ka samu kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala za ka ƙara kusa da Allah subhanahu wa ta'ala ashe idan kana son ka samu kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala ka zamanto cikin nadaman hannun Allah subhanahu wa ta'ala to zamanto mai kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala abu na gaba daga cikin fa'idar wannan hadisi duk wanda yake kiyaye dokar Allah ya walakanta da wannan addini to Allah baya ba shi agaji Allah baya ba shi gudunmuwa ya suna da ce wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kasan mutane da dama Allah na musu hanya ta su wa ƴan uwa ba sa yi sai kuma a waye gari wannan muqamin ya gushe kuma sai ya dawo ya zauna la hawla wala quwwata illa billah Allah ka ƙara mana imani a zukatanmu lahi duniyar nan ko mu bi ta a hankali duniyar nan mu taka ta a sannu abu na gaba yan uwa mutum yana da bukata zuwa ga taimakon Allah subhanahu wataala duk duniya ba wanda ya ishi kansa ko akwai duk duniya ba wanda ya ishi kansa babu duk duniya ba wanda zai ce ni na isha kaina wallahi babu shi dole kana bukata da Allah subhanahu wataala kuma babu da Allah ba ma da mutane kana da bukata zuwa gare su hatta mutane kana bukata zuwa gare su to kaddara misali Allah ya baka miliyan eh biliyan 100 sai kuma Allah ya kaddara kawai babu kowa mai kudi ne dan Allah kwanci na kai akawa zai juge maka ita wa zai maka da kwanta akwai duskin gidanka inda cika waze maka yasanta ban ji ba wa za ka sa aikace aikace daga ɗan adam na da bukata zuwa gaba zuwa ga mutane sannan kuma kowa na da bukata zuwa ga taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kowa amma fa shi Allah baya da bukata da kowa dukkanin wani muna da bukata da Allah amma ba wanda Allah ke da bukata gare sa a cikin duk duniya duk duniya kam kowa na da bukata da Allah subhanahu wa ta'ala ina fatar mun fahimta sannan kuma taimakon neman taimakon wani cikin abinda cikin abinda ba shirka ba ba laifi ana son ana zama ka cewa ka nemi taimakon Allah shi ne mafi girma amma kuma babu laifi ka nemi taimakon wani cikin abinda zai iya yi yanzu misali kai ne Allah ya kaddara ma ɗanka bai da lafiya kuma baka da kuɗin magani ta san wani abokinka ne kuna kuna hulɗa da shi ba laifin ka nemi taimako don ka nema waɗannan ka magani a abun shi a amma ka nima masa lafiya kan wajen wa ake neman ta wajen Allah subhanahu wataala kana tafi saman hanya mashi kika yayi faci kana buƙatar taimako na imami wanda zai taimaka maka ko ya ja maka ko kuma a'a ya face maka wannan ba la ba'sa bihi amma cikin abin da suka shahi ba wanda ke yi sai Allah to ba ai raba ka te ka bi mu taimakon wani sai Allah subhanahu wataala abin da gaba da hadisi yake karantar da mu cewa duk duniyar nan babu wanda ya isa ya amfani da kai da abin da Allah bai yarda ba ba wanda ya isa ya maka abin da Allah bai yarda ba babu shi jama'a ku kun fahimta yanzu wani baku misali ba raba mun siyasa ba waraka na cikin guguwar siyasa ko akwai mutanen da ai musu alkawali na za a musu kwasta kaza za a musu kwasta kaza za a musu kaza da Allah an yi suna da kusanci da wa'annan mutanen amma an yi ba a yi ba kusan yasa saboda Allah bai kaddara ba ina ba ta ku bayyana Allah bai kaddara ba ai musu an ba da sunan an ba da sunan kuma sai a yi rijitake shi ba yiwuwa saboda mai sama bai yarda ba dole shi ke cewa ya yarda sannan a yi in duk an taru aka ce kun yarda in Allah bai yarda ba shi kenan ba abin da zai wakana za ka kowa yarda wannan tauhidin in kaga kanewa baka samu ba to Allah ne bai kaddara ka samu ba kenan ko sannan kuma kowa ya san cewa abinda Allah ya hukunta maka babu wanda yake canza maka shi in Allah yake mai kuɗi wallahi ba duk garin ga in an taru ko duddu da ga taru aka ce ana son a yi kasai kinka wallahi ba iyawa dole sai an barka sannan kuma cikin fa'idar wannan hadisi kasancewa idan Allah ya baka dama to kai wa addinin Allah duk inda ka samu kanka a matsayi na rayuwa ba addinin Allah gudunmuwa lokacin da wannan matsayin ya gushe shi kuma Allah zai kama ka agaci a wani kusan na ƙarshe shi da ka zamanto cikin masu haƙuri domin haƙuri na sanya a cikin jarabawi na rayuwa haƙuri wajen bautar Allah haƙuri a wajen barin sabon Allah haƙuri abin a wajen ƙaddar da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta maka ya rubuta maka sannan kuma abu na ƙarshe 'yan uwa da wannan hadisi ke karantar da mu shi ne cewa duk halin da kake ciki Allah bai manta da kai ba duk ne da ka shiga cikin matsi aka matsa maka kake cikin matsin nan ba wallahi Allah ya san da kai Allah bai manta da kai ba kuma ka jira budi yana zuwa in Allah subhanahu wataala ya yarda Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya abinda muka fara da mutu gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu ladasa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna akwai wasu ƴan wasu ke barin addu'a suna cikin hali na rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya duk wanda yake barin addu'a ta halin samu Allah ka san sa ka san bukatar sa Allah ka biya wasu bukatun su suna alkhairi ya Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka biya muna a kwanakin nan mun yi mun yi bakon wanda ya gina wannan masallacin ya ka ziyara ya cancanta a sanya shi cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya karba masa kuma Allah ya sanya a matsayin sadaka jariya kuma duk wanda ke da niyyar aikin alkhairi Allah ya taimake sa Allah ka ba mu yin ikon aikin alkhairi ka rubar wannan rayuwar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh